إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake ba mu daman zama a wannan masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa a wannan unguwa ta bani fandu ta biyu a cikin wannan gari na niyamai domin ci gaba da karatun wannan littafi manhajul haqqi manzumatun fil aqidati wal akhlaq wanda darasi da ya gabata muna cikin bayani akan baiti na sha biyu da yake cewa huwal hayyu wal qayyum dhul judi wal ghina wa kullu sifatil hamdi lillahi tusnadu Allah shi ne rayayye wanda yake mai cikakkiyar rayuwa wanda ba a taɓa rasa wannan rayuwar ba ma'ana ba a taɓa yin Allah babu shi raye ba sannan rayuwar Allah ba ta ƙarewa sannan kuma Allah shi ne wanda yake tsaye da kansa kuma shi ne wanda yake tsayar da halittunsa wannan shi ma na nuna cikar wadatuwar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cikar ikonsa sannan Allah ma'abuci kyauta ne shi ne zuljudi ma'abuci kyauta ma'abuci ni'imantarwa da karramawa da falala ga bayonsa da kuma kyautatawa sannan Allah mawadaci Allah ya wadatu game da komi da kowa shi ne walghina wa kullu sifati alhamdulillahi tusnadu dukkan sufofi na yabo da godiya ana danganta su ne ga Allah Allah ya cancanci dukkan wata siffa ta godiya daga cikin siffofi ga Allah ake jingina wannan muna cikin bayani har muka kawo aya da yake walakina Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah babu wanda bai da bukata zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi mawadaci ne sannan kuma godadde ma'ana Allah ya wadatu game da bayunsa da'ar bayunsa ba ta amfaninsa saƙonsu kuma bai cutar da Allah ya zo a hadisul qudusi Allah ta'ala yake cewa ya ibadi إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الله سبحانه وتعالى يتي يا كوبايونا lalle ku ba ku kai cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni ma'ana ba ku isa ku cutar da ni ba sannan kuma ba za ba ku kai amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni da aka dukkan siffofi na godiya akan jingina su ga Allah ma'ana tabbatattu ne gaba ɗayansu ga Allah kuma ana jingina su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan baiti na goma sha uku mala yace a haɓa bi kullil khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu a haɓa bi kullil khalqi Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da dukkan halittunsa ilman wajen saninsu babu wata halitta da Allah bai san da ita ba duk wata halitta karama ko babba ubangiji Allah ta'ala ya kewaye da sanin su zama wannan mai magana ya mishi magana da ce gaba ya tafi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye ga dukkan halittu ya kewaye ga dukkan halittu wajen sanin waɗannan halittun babu wata halittar da Allah bai san da ita ba don haka aka ce yana daga cikin sunayen Allah kyawawa cewa almuhir wanda ya kewaye sanin kome babu wani abin da Allah bai san da shi ba wa ƙudratan da kuma iko Allah na da iko akan komai wa birran da kuma alkhairi wa ihsanan da kyautatawa faɗi ya na abudu don haka Allah kaɗai ya cancanta mu bautawa to kaga Allah maɗaukakin sarki ya kewaye da sanin komi daga cikin halittunsa shi yasa a suratul saba'i Allah ta'ala ke cewa la ya'zubu anhu misqalu dharratin fis samawati wala fil ard babu wani abin da yake buwayar Allah ko kuma babu wani abin da Allah bai san da shi ba ko yake koyewa Allah ko da gwargwadon yaunin zarra ne a cikin sammai ko a cikin ƙasa ya alamu ma kana وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ubangiji Allah subhanahu wataala ya san duk abin da ya kasance da abin da zai kasancewa da ma abin da bai kasance ba da zai kasance da kuma yanda zai kasance ubangiji Allah subhanahu wataala ya san wannan gaba daya ma'ana ya kewaye da sanin wannan gaba daya ya lissafe komai wajen ƙidaya ya ƙidaya komi shi yasa a suratul talaq Allah ta'ala ke cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai haka ya halicci ƙasa kwatankwacin sammai guda bakwai sammai guda bakwai ne haka ƙasai ma guda bakwai ne al'amarin Allah subhanahu wata'ala yana sauka a tsakaninsu don kusan da cewa Allah mai iko ne akan komi sannan ubangiji Allah ta'ala ya kewaye da sanin komai babu abin da Allah bai san da shi ba Allah mai iko ne babu abin da ke buwayar Allah a cikin ƙasa ko a cikin sama shi yasa Allah ta'ala ke ta inna Allah ala kulli shay'in qadir kamar yadda yazo a cikin suratul baqara Allah mai iko ne akan komi komi yana kasancewa ne a cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala haka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wa birran wa ihsanan falala da kyautatawa bayunsa da ni'imantar da su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala duk shi ne ke wannan don haka Allah shi ne wanda ya cancanta a siffanta shi da wannan siffofi shi ne ya zamanto faɗi yahu na abudu shi ne muke bautawa ko wanda aka siffanta da waɗannan siffofin shi ne wanda ya cancanta a keɓance shi da bauta a kaɗaita shi da ƙauna da ƙasƙantar da kai da biyayya kamar yadda Allah ta'ala ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in duk wanda zai karanta fatiha zai ce Allah kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka ai muna bauta maka ba mu bauta wa waninka muna neman taimakonka ba mu neman taimakon waninka wannan kenan wannan shine ma'anar wannan baiti na goma sha uku sannan baiti na goma sha hudu yace wa yusiru zarratil awalimi kullaha ويسمع أصوات العباد ويشهد الله سبحانه وتعالى ويبصر ذرات الأوالم كلها وبنجي الله سبحانه وتعالى ينا ganin dukkan abubuwan da suka kasance na halittu zarrat ƙananan al'amurra waɗanda ma saboda ƙarancinsu idan mutum baya ganin su to shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin wannan gaba ɗaya shi ne wa yubsiru zarratil awalimi kullaha dukkan ƙananan al'amurra waɗanda suka kai matuƙa wajen ƙaranci wanda idan mutum baya ganin su to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin su wa yasma'u aswatal ibad Allah kuma yana jin sautukan bayinsa duk wani wanda zai daga murya yayi magana da wanda zai bayyana da wanda zai asirta to Allah yana ji wa yashhadu kuma Allah yana halarce a lokacin da bayun nan suke daga murya suna roƙonsa ko kuma wasu bukatu nasu yana kaga wannan yana tabbatar mana da siffar gani Allah subhanahu wata'ala yana gani wannan siffa ne daga cikin siffofin Allah yana ganin abin da ke saman sammai guda bakwai yana ganin bakar tururuwa wadda take a cikin dutse kurman dutse sannan kuma cikin duhun dare kaga iyaka uya kenan ko to Allah subhanahu wata'ala yana ganin wannan a cikin duhu kuma mai a cikin dare mai duhu Allah duka yana ganin wannan wannan siffa ta bakin dare da dare mai duhu sannan akan kurman dutse ba wanda zai iya ganin tururuwan da take cikin wannan yanayin sai wanda ya yi kusa amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gani da haka Allah shi ne Ubangijin tarikai yana ganin abin da ke saman bakwai abin da sammai guda bakwai sai Allah yana ganin dukkan wani yankin wani abu daga cikin yankokin abubuwa da yanda al'amurra kai hatta da yanda abinci ke gudana a cikin jikin mutum Allah subhanahu wa ta'ala yana gani da haka babu wani abin da ke buwayar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da haka kuma Allah yana jin sautukan bayinsa wannan shi ma yana tabbatar mana da cewa Allah sami'un bi sam'in yasma'u jami'al aswat Allah mai ji ne da kuma abin da ake ji yana jin dukkan sautuka sautin da aka ɗaga murya da wanda aka yi ƙasa da murya duka Allah na ji sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar duk ɗaya ne daga gare ku in ji Allah wanda ya asurta magana yayi a ɓoye da wanda kuma ya bayyana da wanda zai zo cikin duhun dare ya aikata wani abu da wanda zai yi da rana kirikiri to a wajen Allah da tsaye ko ka asirta ko ka bayyana Allah ya ji yana ji da haka duk ɗaya ne a wurin ubangiji Allah subhanahu wata'ala ko ka ɓoye magana ko ka bayyana ko ka asurta a wurin Allah duk guda ne shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تخلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليخفى علي بعد كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير ابن القيم الله يمسك عما يكتوى السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره mai ji shine Allah wanda a cikin saurarensa duk ɗaya ne maganar da aka asirta da wadda aka bayyana wasu a san uhul aswata sannan kuma jin shi ya yalwaci dukkan saututtuka duk wani wanda zai ɗaga murya ya yi magana ko kuma ya yi a ƙasa a cikin duniyan nan mutum ne dabba ne Allah yana ji kuma waɗannan saututtukan ba su rikice mu ubangiji Allah subhanahu wataala ya kasa gane wannan sautin wane ne wannan sautin mutum ne wannan sautin abin na aljani ne wannan sautin dabba ne wannan sautin kwari ne a'a ba abin da yake rikice mu ubangiji Allah subhanahu wataala dukkan waɗannan saututtuka Allah madaukakin sarki yana jin su da aka ba sa sabawa a wajen Allah sautukan halittu ba sa rikice ma Allah jin wani bai shagaltar da Allah daga jin wani ma'ana Allah ba kai ne ba wanda in wannan na ma magana wannan na ma magana sai abin ya rikice ma dole ne za ka shagaltuwa wajen sauraron wani to shi Allah ba haka bane jin wani bai shagaltar da Allah subhanahu wa ta'ala game da jin wani wannan na magana wancan ya daga murya wancan na kadi ba ka gani halittun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakan dawo a sulusin dare yakan dawo sama ta farko ya ce wa zai roƙe ni in yani in karɓa masa wa zai nemi gafara ta in gafarta masa kai a daidai wannan lokacin ka san iya ma'ana bayan allah da suke farki a daidai wannan lokacin kowa kuma yana neman bukatarsa a wajen Allah ba wanda ya san adadin amma kuma Allah ya ji kowa kuma Allah yana jin bukatar kowa kai kadi ba ka zo masallacin unguwarku dai a ce masallacin nan yana iya sahu kamar mutum biyar ma'ana sahu biyar akalla kowane sahu yana iya ɗaukar mutum goma to waɗannan mutanen kowa buƙatar shi ta sha bambam a lokacin da ake cikin sujuda kowa addu'ar shi daban ce to Allah ya ji ta kowa ba wanda za a cewa Allah bai ji tashi ba a'a Allah ya ji ta kowa Allah ya ji muryar kowa da haka matsaloli ba su rikice ma ubangiji Allah subhanahu wata'ala yawan masu roƙo a wajen ubangiji Allah subhanahu wata'ala wannan bai sa Allah ya kasa bayyacewa shi yasa Aisha ummul mu'minin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda jin shi ya yalwaci sautuka yace wata mata ta zo tana jayayya ma'ana tana canza miyau da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da sha'anin mijinta wanda yake cewa ma'ana ya haramta ta a lokacin ba saukar da hukunci ba manzon Allah yace ta haramta sai take cewa ai ba saki yake nihi ba aisha ta ce a lokacin da take faɗa ma manzan Allah ya faɗa mata ita ma ta maida ma manzan Allah wasu kalmomin aisha take ban jin abin da take faɗa amma sai ga Allah ya sabkar da aya a cikin alkur'ani yace laqad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah haƙiƙa Allah ya ji maganar wacce take canza miyau da kai a cikin sha'anin mijinta tana kai kukanta a wajen Allah to Allah ya ji duk abin da ta faɗa amma Aisha ta ce tana wurin wasu maganganun ita ba ta jinsu amma Allah wanda yake saman bakwai a saman al'arshinsa shi ya ji duk abin da wannan mata ma'ana take faɗa da ita da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da sha'anin mijinta wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana sanin dukkan hirarrakinku duk wata hira taku duk wani canza miyau naku Allah na ji inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne sannan kuma Allah mai gani ne yana Allah na jin dukkan saututtuka Allah kuma yana ganin dukkan balunsa saboda haka kenan inda a ce bayu gaba ɗayansu za su haɗu na farkonsu da na ƙarshensu mutanensu da aljannunsu mazansu da mata ƙananansu da manya duka su haɗu a hili ɗaya sannan kuma a cikin ƙibtawa ɗaya kowa ya roƙi abin da yake so kowa ya faɗi buƙatarsa wallahi Allah zai ji kowa Allah zai yi Allah zai ji kowa dukkan mutanen duniya na farko da na ƙarshe da mutane da aljannu da manya da ƙanana da mata da yara a haɗu hiri guda kuma cikin ƙimtawar ido kowa ya roƙi Allah buƙatarsa to Allah ya ji buƙatar kowa ba wanda za a cewa a Allah bai ji ta wani ba a'a kowa Allah ya ji bukatarsa ya zo a hadithul qudusi Allah ta'ala ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni فأعطيت كل إنسان المسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Allah yana faɗi a wannan hadisin Qudus yake cewa ya ku bayuna da a ce mutanenku na farko da na ƙarshe ma'ana na farkonku da na ƙarshenku halittun Allah mutanenku da aljannunku ƙanananku da manyanku mazanku da mata inda za ku taru a hili ɗaya sannan kuma ku tambaye ni kowa ya roƙe ni a buƙatarsa in ba kowa buƙatar shi in biya shi ma'ana in biya ma kowa abin da ya roƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisul qudsi yake cewa Allah yake cewa ba abin da zai rage a wajena sai dai abin da allura sai dai abin da allura ma'ana take ragewa idan aka sanya ta a cikin teku allura ne wanda wanda ake dinki da ita ka ɗauko ta ka tsoma ta a cikin ruwan teku ko mu ce isa yanzu in ka tsamo wannan allura tana rage wani abu na ruwan isa ba ta rage komi to haka in Allah ya ba kowa abin da ya roƙa kuma ka san wani zai roƙi da yawa bukatar wani ta yi girma ta yi ta wani girma wani bukatun tashi suna da yawa wani watakila bukata guda gare to wani yana da bukata fiye da ɗari Allah ya ce in ba kowa abin da ya roƙa to ba abin da zai rage daga arzikin da an waje na sai dai abin da allura take iya ragewa in kan tsoma ta a cikin teku in dai allura tana iya rage wani abu to tabbas ma'ana kenan abin da zai rage ne abin da ke wuce na kenan kaga ba abin da zai rage da haka Allah shine ke da abin bayarwa da haka ku nemi abin biyan bukata a wajen Allah da haka wa yashhadu ubangiji Allah ta'ala ya san kome yana daga cikin sunayen Allah kyawawa ash-shahid wa kafa billahi shahida aka ce daga cikin ma'anonin ash-shahid shine al-muttali wa ala al-ibad wanda ya san yake ganin bayu sannan ya san ayyukansu ya san maganganunsu da ayyukansu ba abin da yake ɓoye masa wannan shine ma'anar wannan baiti na goma sha hudu baiti na goma sha biyar mana yake cewa lahul mulku wal hamdul muhitu bi mulkihi wa hikmatuhu al uzma biha al khalqu tashhadu lahul mulku mulki cikakke na Allah ne walhamdu godiya da yabo na Allah ne Allah ya cancanci a gode masa a yaba shi almuhitu bi mulkihi wanda ya kewaye komi da mulkinsa ma'ana komi yana ƙarƙashin mulkin Allah mallakar Allah ne gudanarwar Allah ne وحكمته العظمى بها الخلق تشهد sannan hikimar Allah mai girma bi alkhalqu tashhadu halittu sun shaida wannan a cikin duk halittar da Allah yayi akwai hikima a cikin komai akwai hikima kai karan kanka a matsayinka na mutum halittarka akwai hikima a ciki kana shaida akan haka wani shine ma'anar lakul mulku wal hamdul muhitu bi mulkihi ma'ana mulkin Allah Allah ya mallaki komai kuma dukkan halittu suna karkashin mulkin Allah shi yasa a cikin suratul zukhruf Allah ta'ala yake cewa lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma mulkin sammai da kasai da kuma abin da ke tsakanin sama da ƙasa wannan duka na Allah ne mallakar Allah ne ma'ana Allah yana da mulkin kome shi ne ya mallaki kome da haka Allah shi ne wanda ya kaɗaitu da irin wannan mulkin babu wani mai mulki wanda ya mallaki kome Allah ɗaya ne wanda ya mallaki kome da haka Allah shi kaɗai ne ya cancanta don haka a kaɗaita shi da godiya saboda mulki gaba ɗayansa na Allah ne godiya gaba ɗayanta ta Allah ce subhanahu wa ta'ala shi yasa ibn al-qayyim yake cewa wal maqsud abinda ake nihi annal mulka wal hamda fi haqqihi mutalaziman cewa lalle mulki da godiya a cikin haƙƙin Allah waɗannan tabbatattun abubuwa ne fa kullu ma shamalahu mulkuhu wa qudratuhu shamula hamduhu duk abinda mulkin Allah da ikon Allah ya kumsa wa haka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta kumshi wannan wa huwa mahmudun fi mulkihi Allah shi abin godiya ne a cikin mulkinsa wa lahul mulku wal qudra Allah ke da mulki Allah shi adda iko ma'a hamdihi kuma tare da gode masa kama yastahilu khuruj shay'in min al mawjudati an mulkihi wa qudratihi kamar yadda wannan bayyiwa wani abu daga cikin samammun abubuwa abubuwan da Allah ya samar ma'ana abubuwan da suka kasance babu wani abun da ya isa ya fita ƙarƙashin mulkin Allah da ikon Allah ko menene yana ƙarƙashin mulkin Allah yana ƙarƙashin ikon Allah don haka yastahilu khurujuhu an hamdihi wa hikmatihi haka abu ne wanda yake korarre fitar wannan abin daga godiyar Allah da hikimar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا يحمد سبحانه يعني يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره أن حمده Allah da kanshi yana gode wa kansa a wajen halittarsa da wajen umarninsa ko kuma al'amarinsa don Allah ya faɗakar da bayu cewa tusan tushen halittar Allah da al'amari duka wannan godiya ne ga Ubangiji Allah subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala mahamudun an kulli ma khalaqahu Allah abin godiya ne game da duk abin da ya halitta wa amara bihi yayi umarni da wannan abu hamda shukrin wa ubudiyyati ma'ana godiya abin nan yabo na godiya Allah ya ma ni'ima ka yi amfani da ni'imar da Allah ya maka ka bauta masa wa hikmatuhu al'uzma biha al-khalq tashhadu ma'ana halittu gaba daya sun shaida da cewa Allah gwani ne Allah hakimun ne a cikin halittarsa Allah gwani ne a cikin gudanarwarsa don haka Allah bai aikata wani abu sai akwai hikima a cikin wannan abu duk abin da kaga Allah ya halitta to akwai hikima a cikin wannan halitta dan haka ayyukan Allah gaba ɗayansu sun zo ne da hikima dan haka Allah ya tsarkaka daga wasa da kuma shagaltuwa da ɓanna da wasanni da haka Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abata kuna tsammanin na halicce ku ne kawai dan wasa a yi hasabul insanu an yi turaka suda yanzu mutum yana tsammanin a bar shekara zube ba umarni ba i ba bari ba umarni ba hani ina Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaku gaba da waɗannan abubuwa da haka hikimar Allah ta kumshi cikar sanin shi da kuma labarin shi da komi Allah ya san komi yana da labarin komai sannan Allah shi ne yake umarni shi ke hani Allah shi ne ya yi halitta shi ke kaddara abin da ya ga daman kaddarawa don haka malam ya ci gaba a baiti na sha shidda ya ce wa nashhadu anna Allah yanzilu bidduja kama qalahu al-mab'us bil haqqi Ahmad yace wa nashhadu muna masu tabbatarwa muna masu imani muna masu shaida أن الله ينزل بالدجا الله ينا سبقه أسمى تغرقه أتكي الدري ألوك تندى دري يربى أكو الله يكن سبقه سمى تغرقه yace wake roƙona in karɓa masa wake neman gafara ta in gafarta masa kama qala hul mab'us bil haqqi ahmadu kamar yadda wanda aka aiko da gaskiya shine annabi muhammad dan yana daga cikin sunayen manzon Allah Ahmadu kamar yanda wanda aka aiko da gaskiya ya faɗa wanda ake ce ma Ahmadu wannan yana daga cikin abin da dukkan mai dukkan musulmi ya kamata ya yi imani da wannan ya yarda da wannan wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa tabbatar da nuzul nuzulullahi sabkar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala fi sulusin lailil akhir a cikin sulusin dare na ƙarshe kamar yadda manzon Allah ya bada labari a wani hadisin da an rawaito shi ta hanyoyi masu tarin yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala yana sabkowa wannan sama ta farko hina ya buƙa sulusun lailil akhir a lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage fa ya sai Allah ya ce man ya da'uni fa astajiba lahu wa zai roƙe ni in karɓa masa man yas'aluni fa u'tiya wa zai roƙe ni in bashi abin da ya roƙa man yastaghfiruni fa aghfira lahu wane ne ke neman gafara ta in gafarta masa da haka duk wanda yake son Allah ya karba masa ya tashi a daidai wannan lokaci ya kira Allah Allah zai karba masa duk mai neman wani abu Allah ya bashi shi to ya tashi a cikin wannan sulusin na ƙarshen dare ya roƙi Allah Allah ya ce zai basa duk mai neman gafarar ubangiji Allah subhanahu wataala ya tashi a daidai wannan sulisin dare na ƙarshe ya nemi gafara Allah Allah ta'ala ya ce zai gafarta masa da aka ya koyan uwa masu sauraro فالنزول حق ثابت لله saukowa Allah a sama ta farko wannan tabbataccen abu ne a wajen Allah kuma dukkan salaf magabata sun yi ittifaki akan haka ma'ana annuzulu fi'lun yaf'aluhu rabb sabka wannan aiki ne da Allah ke aikatawa kamar yadda ya dace da zatinsa ba mu sanya Allah yake saukowa ba don mi laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abin da yake tamkar ubangiji Allah subhanahu wataala in an ce sauka kakka a matsayinka na bawa ka kwatanta sabkar ubangiji Allah ta'ala kamar yadda ka san mutum na saukowa mutum ya hau wannan ruwa ya sauko ka ce a irin wannan sauka a'a Allah dai ya ce yana saukowa abinda an naka yaya Allah yake saukowa ba wanda ya san wannan sauka wadda ta dace da zatinsa ko dan Allah bai da tamka ba ya da misali babu wani abin da yake misalin Allah a cikin zatinsa ko a cikin siffofinsa ko a cikin ayyukansa idan wani ya ce to ai to yaya ubangiji yake saukowa a wannan sama ta farko sai a ce masa sai a ce masa yaya yake mu ba mu san yanda zatin Allah yake ba da aka mu ba mu san yanda yake saukowa zatin shi ba mu san yanda yake ba da aka yanda yake saukowa ma ba mu sani ba sanin yanda Allah siffar yanda Allah yake saukowa wannan Allah dai ne ya sani amma mu ba mu sani ba amma Allah ya ce yana saukowa a matsayin ka na musulmi ka yi imani da wannan ka yarda da wannan ka tabbatar da wannan daga Allah yake saukowa wannan ba naka bane ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar makansa a baiti na sha bakwai ma da yake wa nashhadu anna Allah arsala rusulahu bi ayatihi lil khalqi tahdi wa turshid haka wa nashhadu muna masu tabbatarwa muna masu imani anna Allah arsala rusulahu Allah ya aiko manzanninsa da Allah a musu magana waɗannan magana su tana shiga cikin ɗaukar su ji tsoron Allah in ba su sauraron karatu su yi shiru wa nashhadu anna Allah arsala rusulahu muna masu tabbatarwa muna masu imani Allah ya aiko manzanninsa Allah ya yi ya aiko manzanninsa bi ayatihi da ayoyinsa lil khalqi domin halittu tahadi wa turshidu ma'ana suna masu shiryar da halittun Allah suna masu shiryar da su suna masu nuna masu nuna musu hanya ta gari Allah ya aiko manzanni kowane manzo Allah ya aiko shi da littafi dan dan ya shiryar da halittun Allah wannan hidaya ita ce hidayatul irshad ya nuna musu hanya ta gari amma hidayatul tawfiq wannan haƙƙin Allah ne datar da mutum ya karɓi shirya wannan Allah kaɗai yake da wannan iko amma annabawa da malamai masu karantarwa masu wa'azi su suna da hidayatul irshad ma'ana nuna ma mutane tafarki hanya ta gari amma dacewa game da bin wannan hanya wannan kuma haƙƙin Allah ne Allah ne ke da iko wannan yake da ikon wannan yana Allah ya saukar da ya aiko manzanninsa wa ma ala rasul illa al-balagul mubin babu abin da yake akan manzon da Allah ya aiko kowane manzo face isar da wannan manzanci yana mai bayyana wannan manzancin da Allah ya aiko shi da haka abin da an namu shine mu yi imani da wannan mu yi imani cewa manzannin da Allah ya aiko su sun isar da saƙon da Allah ya aiko su da shi kuma a bayyane sun isar da wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu abinda Allah ya saukar zuwa ga mutane sun isar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni wannan kuma kamar yadda ya zo a cikin suratun nisa'i Allah ta'ala ya ce ya aiko manzanni ne domin su yi ma mutane bayanin abin da yake gaskiya manzannin kuma ba a ba su damar faɗin ra'ayinsu ba Allah ya aiko manzannin da ayoyinsa li Allah ya kone linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusuli dan kada mutane su samu hujjar da za su kafa wa Allah bayan ya aiko manzanni kenan babu wata hujja na ban sani ba na ban ji ba wani bata taso ba Allah ya aiko manzanni bayan shudewar manzannin almajiransu suka ci gaba da isarwa har tashin kiyama malamai suna nan suna isarwa game da abin da manzanni suka zo da shi don haka babu wata hujja da mutum zai tsaida ma ubangiji Allah subhanahu wataala ko wani hanzari na cewa bai ji ba ko bai sani ba baka sani ba me ya hana ka zuwa makaranta baka ji ba me ya hana ka je ka saurara inda ake faɗa baka da uzuri akan wannan sannan sai Allah ya bayyana ma'ana sai ya bayyana menene aikin manzannin mana ya bayyana mana aikin manzannin shine tahadi wa tawshid ma'ana suna shiryarwa suna nuna wa mutane hanya ta gari hidayatu dalala wal irshad a nuna ma mutane dalili da kuma shiryar da su tafarki wanda yake na gari Allah ta'ala yana cewa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم lalle kai kana shiryawa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ko nan ana nihin hidayatul dalala wal irshad kamar yadda Allah yake laisa alayka hudahu shiriyar su ma'ana na datar da su akan shiriya wannan baya kanka abinda an naka shine ka nuna musu dalilai ka nuna musu hanya ta gari amma dacewa akan abinda an daidai wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka da ikon shiryar da wanda kaga dama hidayatul tawfiq Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama da haka wa fadala bainar rusuli wal khalqi kullihim بحكمته جل العظيم الموحد الله سبحانه وتعالى يا فيفيتا تكان منزني معنى وفاضل بين الرسل يا فيفيتا درجة منزني منزني درجة سبعتي بي والخلق كلهم حكى على توما قبادة درجة سبعتي بي ونياه وني وجن درجة بحكمته جل العظيم الموحد Allah ya yi haka ne da hikimarsa wanda yake jallal azimu wanda girmansa ya ɗaukaka almuwahadu wanda yake abin kaɗaitawa da bauta da haka akwai hikima da sa Allah ya aikata wannan don ba abin da Allah zai aikata face akwai hikima a cikin wannan Allah bai sanya wai fifita manzanni ba a cikin falala ba Allah ya fifita shashinsu a kan shashi kamar yadda yake cewa laƙari faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din mun fifita wasu annabawa akan wasu ya zo a wata aya tilkan rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ta'ala ya ce waɗannan manzannin mun fifita shashinsu akan shashi daga cikinsu akwai waɗanda ma wanda Allah ya yi magana da shi Allah ya ce mun daga darajojin shashi daga cikinsu shi yasa imamu sa'adi a cikin tafsirin wannan aya yake cewa yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'da ar-rusuli an ba'din Allah na bada labarin ya fifita wasu manzanni ala ba'din akan wasu bima khassahum min bayni sa'irin nasi da abinda Allah ya fifi ya keɓance waɗannan manzannin daga wasu mutane bi ihaihi shine yana musu wahayi wa irsalihim ila nas kuma ya aiko su zuwa ga mutane wa du'a'ihim al-khalqa ila Allah da kiran halittu da suke yi zuwa ga Allah summa faddala ba'dahum ala ba'd sannan Allah ya fifita shashin su akan shashi bima awda'a fihim min al-awsaf al-hamida na abin da Allah ya sanya a cikinsu na wasu sufofi abin godiya wal af'ali sadida da kuma ayyuka waɗanda suke nagari wal naf'il am da kuma amfani na gaba daya fa minhum man kallamahu Allah daga cikin annaba akwai waɗanda akwai wanda Allah ya ma magana ka Musa bin Imran kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam dan Imran wanda Allah ya keɓance shi da magana wa minhum man rafa'ahu ala sa'irihim darajatin daga cikin annabawa da manzanni akwai wanda Allah ya ɗaga shi akan sauran annabawan wajen daraja ka nabiyyina sallallahu alaihi wasallama kamar annabinmu sallallahu alaihi wasallama alladhi shama'a fihi min alfada'il wanda ma'ana abubuwan falala da ɗaukaka sun haɗu a cikin sha'anin manzon Allah ma tafarraqa fi ghairihi abinda sai dai a same shi daya-daya a cikin waninsa وجمع الله له من المناقب ما فوق به ما فاق به الاولين والاخرين الله سبحانه وتعالى يا hada ma annabi sallallahu alaihi wasallama darajoji wanda yake saman na farko da na ƙarshe haka halittu ma gaba ɗaya Allah ya fifita shashin su akan shashi wannan shine abinda malam yake nuna mana a cikin wannan baiti saboda haka kenan mutane matsayinsu ba ɗaya bane a wajen daraja ko a lahira ko a aljanna matsayin mutane a cikin aljanna ba ɗaya bane wani ya wani wanda ya wani aiki ya wani tsoron Allah matsayinsu ba ya zama ɗaya to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mai imani da shi mu yarda da wannan idan kaga Allah ya fifita wani waninka akan ka kenan kada ka yi kashi kada ka yi hasada haka Allah ya kaddara kuma akwai hikima a cikin wannan in ka san wannan ka huta ba ka wahalar da kanka da haka ina ganin saboda ƙurewar lokaci a nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗi dai da Allah ba mu lada ku shakuran da muka yi Allah ya yi mana sai Allah ya gwada mana rana ya tawo insha Allah in muna cikin masu rai za mu ci gaba da inda muka tsaya akan baiti na goma sha tara da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh